وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو كان متى شاتقس قوات الربيع الآخر شكرة تدبو إيدة تديه أود أربعين دبير هجرة من زنسيرة النبي محمد sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shine kuma ya dace da biyu ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da uku shekarar miladiya yan uwa za mu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin darasin littafin mai albarka na riyadu salihin wallafar babban malami a sheik abu zakariya yahya bin sharaf annawawi allah maɗaukin sarki jikan malam da rahama idan ba a manta ba a wancan sati da ya gabata yan uwa mun tsaya ne a hadisi mai lamba ta goma sha biyu a cikin kitabul mansurati wal mulah wanda malam yana koro mana hadisan da suke bayani ne game da abin da ya shafi abubuwan da za su faru kusan tashin alkiyama amma dai a sati biyu zuwa uku da suka wuce muna ta karatu ne cikin hadisan da suke bayani game da dujal amma ina kikkiawan zato insha Allah ta'ala daga hadisin da muka karanta satin da ya gabata hadisan da suke bayani akan dujal sun tike yau kuma insha Allah ta'ala zamu tashi wasu hadisan da suke bayani dai game da abubuwan da suke da alaka da abubuwan da za su faru ne dab da tashin kiyama idan Allah madaukakin sarki ya kaddara zamu tashi hadisi mai lamba ta 13 مالك وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وانا ديس أنكر بوشدك صحابي أبو هريرة عبد الرحمن ابن صخر الدوسي رضي الله عنه يتي لا تقوم الساعة القيامة بذات تاشبا حتى يقاتل المسلمون اليهود har sai musulmi sun yaƙi Yahudawa, hatta ya tabi al-Yahudi min wara il-hajari wa shajari, har sai ta kai Yahudawa suna samun mafaka ko wajen ɓoya a bayan dutse da bayan bishiya, saboda bala'i ya kai bala'i, yaƙi ya kai yaƙi, Allah maɗaukakin sarki zai ɗora musulmi akan Yahudawa su ta karkashe su. to sai bai yahudi ya je bayan dutse yana buya ko bayan bishiya yana buya fa yaqulu al-hajar wash-shajar wannan bishiya da bai yahudi ya je bayan ta ya buya da wannan dutse da bai yahudi ya je bayan sa shi ma ya buya za su magana Allah madaukakin sarki zai sa musu farici kamar yadda kake magana dutse da bishiya za su magana su ce ya muslimu su ce ya kai musulmi haza yahudiyun wannan ba yahudi ne khalfi a bayana ta'ala faqtulhu zo ka kashe shi illa al-gharqada sai dai wata bishiya da ake ce mata al-gharqadu ita wannan bishiyar ita kadai ce fa innahu min shajaril yahudi tana ɗaya daga cikin bishiyoyin da suke na yahudawa saboda haka wannan bishiyar ita kadai ce bai hudi zai je bayan ta ya buya ba za ta tona masa asiri ba amma dukkanin wata irin nau'in bishiya da ka sani a duniya idan bai hudi zai tsaya a bayanta ko duk wani dutse ko duk wani abun buya da bai hudi zai buya bayansa to wannan lokaci Allah ya sarki zai bashi ikon magana shi wannan abin da aka koya a bayan nasa zai kira ka kai musulmi ya ce ya muslim ya kai musulmi taho ta'ala taho bayan na gaba yahudi zai ka kashe shi musulmi ne kan fa yahudi a bayan ke ko a bayan bishiya ko a bayan katanga ya halaka shi ya kashe shi wannan hadisi mutafaq alaihi bukhari da muslim suka fitar da shi ya kuma wannan hadisi ɗaya ne daga cikin hadisai da suke nuna mana alamun min a'lamin nubuwa ma'ana alama daga cikin alamomin annabta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yake ba mu labarin abin da bai faru ba zai faru tun shekara 1400 da suka wuce a baya ya ba mu labarin abin da zai faru kuma haka abin zai faru yan uwa babu makawa babu abin da zai canza sallallahu alaihi wasallam to shi sa irin waɗannan hadisi yan uwa malamai sukan ɗauke su a matsayin ɗaya daga cikin mu'jizozi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ba da labarin gaibin abin da zai zo a gaba abin da zai zo a gaba gaiba ne baka sani ba yanzu ni da kai abin da zai faru a gaba ma gobe ba mu sani ba gobe juma'a shine abin da muka iya sani amma daga wayewar garin asuba gobe juma'a zuwa faduwar rana me zai faru da kai me zai faru da ni babu wanda ya sani wa ma tadri nafsun ma za taksibu gadan haka Allah madaukakin sarki ce rai bata san abin da za ta aikata gobe ba to amma Allah madaukakin sarki yakan tsinkayar da manzanninsa wani abin da yaso na gaibu alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasulihi fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasadan Allah ce shine masanin gaibu baya bayyanar da gaibinsa ga kowa haka Allah madaukakin sarki ya kawo abin yace baya bayyanar da gaibinsa ga kowa sai ce illa man irtada min rasulihi sai dai wanda Allah maɗaukakin sarki ya zaɓa daga cikin manzo sai Allah maɗaukakin sarki ya zaɓe shi sai ya bashi wani abu ko ya sanar da shi wani abu daga cikin ilimin gaibinsa abin da yake a ɓoye zai faru a gaba ko ya riga ya faru a can baya lokacin kafin wannan annabi zai sai Allah ya sanar da shi shine illa man irtaba min rasulin sai ce fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasadan Allah maɗaukakin sarki yakan sanya tsaro a bayan annabi da gabansa don ya kasance tsaro da kariya game da wannan wahayi da za a bashi na abin da yake da alaka da ilimin gaibu. Wannan hadisi na ɗaya daga cikin irin waɗancan abubuwa da Allah subhanahu wata'ala yakan tsinkayar da annabawansa, haka ya tsinkayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin abin da zai faru gashi ne yanzu muna karantawa. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce la taqumu sa'atu الساعة اسم من أسماء القيامة suna ne daga cikin sunayen da ake kiran tashin alkiyama kun san kamar yadda na sha maimaita muku shi balarabe duk abin da yake da kima da wata martaba ta musamman a wajensa za ku samu da wahala kaga yana kiransa da suna guda ɗaya sai kaga ta'addadat asma'uhu sunayensa za su kididdigu kaga sunayensa da yawa to kalli tashin alkiyama ko da a cikin alkur'ani siffofinta da sunayenta da Allah ya bata suna da yawa ba haka bane ana kiranta as-sa'a ana kiranta yawmul qiyama azifatul azifa alqari'a algha duk gashi nan alghashiya duk gashi nan kala kala sunayen Allah madaukakin sarki ta ambata ta saboda me saboda abin da ke cikin ta na muhimmanci ita ce ranar karshe yawmul akhir ko yawmul akhir rana ta karshe ta daga ita babu wata rana kuma a bayanta irin waɗannan ranakun namu da duniya to annabi tsira da mun ci tsara tabbata a gare shi ce alkiyama ba za ta tashi ba hatta yuqatila almuslimuna alyahuda har sai musulmi sun yaki yahudawa wannan ban makawa sai sai abin ya faru musulmi su yaki yahudawa abu ne da a tunda an yi shi yanzu kuma za a ci gaba da yin sa sannan kuma har zuwa tashin alkiyama Allah madaukakin sarki ya kaddara dab da tashin alkiyama za a yakin da yake shine na ƙarshe final wanda idan aka kashe Yahudawa aka kashe su aka kashe su daga lokacin kuma shikenan Yahudawa sun tafi kenan eh sharrin Yahudawa an tambike shi daga doron ƙasa insha Allah ta'ala shi sa ai kaji annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace saboda yadda yakin zai kasance mai zafi ne na musamman ne Allah madaukakin sarki zai ba bishiyu da duwatsu ikon su magana kamar yadda ka ji kana magana kana furci yadda nake magana kana ji haka dutse zai maka magana duk dan me domin a karar da mugun iri irin na Yahudawa eh ba Yahude zai ji wahala ya je bayan gidansa ya boye sai ka tanga gidan ba Yahude ke magana ta ce ya bawan Allah ya musulmi zo ga ba Yahude a bayana zo ka kashe shi to wannan abin shi zai faru da kwa Yahudawa duk cikin halittun Allah subhanahu wataala ba mafi sharrin halitta kamar ba Yahude ba mafi sharrin halitta kamar Behude. Behude duk wani abin da ka sani na rashin kunya da rashin mutuntawa sun fara shi daga kan mahaliccinsa Allah maɗaukakin sarki. Bare ma kai, kaga mutumin da yawa Allah maɗaukakin sarki rashin kunya, yawa Allah madaukakin sarki izgili ya zagi Allah kai kai kana ganin kawai kai zai kyale ka ba zai kyale ka ba to duk wata baka magana da ka sani sun ga Allah madaukakin sarki sun ce Allah talaka ne eh inna Allah faqirun wa nahnu aghniya sun ce Allah talaka ne mu ne mu ne mawadata sun ce yadullahi maghdura Allah shi ne ke ba kashe annabawa suka rinka yi an ce yahudawa a yini ɗaya sai su kashe yahud sai su kashe annaban Allah 40 a yini ɗaya ka san tsaye su ta kai tsiya eh tsaye su ta kai ta kai tsiya shi sai Allah madaukakin sarki a cikin alqur'ani ya ta memetawa kashe annabawa kashe wa yaqtuluna al-anbiya wa yaqtuluna an-nabiyina iya memeta sun kashe annabawa to shi sa sai Allah maɗaukakin sarki su ma ya musu wani sakamako daidai da aikinsu da za a ne wifaƙan. A cikin sautul araf, Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa izta azzana rabbuka bayan ya gama kawo kissar annab Musa da mutanen da suka yi sura na Asabar, Yahudawan da suka yi sura na Asabar aka mai da su me barrika. To ƙarshe sai Allah maɗaukakin sarki ya ce wa izta azzana rabbuka a la yab'athanna ila yawmil qiyamati may yasumuhum سوء العذاب إن ربك سريع العقاب إنه لغفور رحيم الله سبحانه وتعالى يتي وإذ تأذن ربك تنا يا رسول الله لوكتين da ubangijinka yayye kuwa yayi shela yace la yaba afanna ila yawmil qiyamati Allah madaukakin sarki zai tayar da ila yawmil qiyamati har zuwa ranar tashin alkiyama kun ga ila lintiha ilghaya ce tun daga lokacin da Allah maɗaukakin sarki saukar da ayar har zuwa ranar tashin alƙiyama Allah zai rinka tayar da suwa zai tayar da mai yasumuhum su al'azab wanda zai rinka ɗanɗana wa Yahudawa mummunar azaba azaba mara kyau tun daga lokacin Allah maɗaukakin sarki alƙawari yace Yahudawa kai ba za su ƙara zaman lafiya a duniya ba idan suka ɗan zauna na wani lokaci Allah maɗaukakin sarki sai ya tayar da wani wanda zai rinka ɗanɗana musu azaba ya hana su zaman lafiya shi sa kamar da ibnu kasir ya kawo a cikin tafsirin sa yace tun lokacin annabi Musa alaihi salam shi ya fara dora musu jizya shi ya fara dora musu haraji da jizya sai da suka shekara 12 wata ruwaya kuma aka ce shekara 7 ana dora musu jizya dan a kaskantar da su to shi sa aka Allah madaukakin sarki ya rinka turo wanda za su rinka gallaza musu wasu ma kwata kwata ba musulmi bane ba su da alaka amma kawai sai Allah madaukakin sarki ya sa musu injinin Yahudawa a ransu sai Allah ya sa musu su kwata-kwata ba sa san rayuwa da Yahudawa saboda haka sai Allah kuma ya dora su akan Yahudawa sai su ta karkashe su an samu wannan a tarihi da yawa tun daga kan Yunani mutanen Yunan su ne mutanen Japan wanda ake ce musu Japan a yanzu haka nan Kildaniyin haka nan Kashdaniyin dukkanin waɗannan an samu sun ɗanɗana wa Yahudawa azaba mai raɗaɗi haka na wani ɓangare kuma na nasara na kirista su ma duk sun wa yahudawa azaba mai raɗaɗi malamai suka ce Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a cikin suratul isra a game da abin da ya shafi yahudawa ya ce Allah maɗaukakin sarki ya sanya yahudawa za su yi ɓarna guda biyu la tufsidunna fil ardi ne marrataini wala ta'ulunna ulwan kabira fa idza jaa wa'du ulahuma me بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسعتم فلها سألت فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا التي عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم أدنا Allah maɗaukin sarki ce Yahudawa za su yi ɓarna guda biyu a duniya, kowace ɓarna kuma Allah maɗaukin sarki zai turo wanda zai gallaza musu, ya karkashe su. Wasu daga cikin malamin tafsiri suka ce ɓarna ta biyu da suka shi ne bayan kashe annabi Yahaya alaihi salam. Annabi Yahaya annabin Allah, ɗan annabi Zakariya, wanda mace, kamar yadda wasu daga cikin malaman tarihi suka mata suka ce mace ta sa aka kashe annabi Yahaya. mace ta sa aka kashe annabi aya bayan an kashe annabi aya shine sai Allah madaukakin sarki tura musu bukta nasar shi bukta nasar ba ma musulmi bane wani ba majuse ne kawai wani kafiri ne amma kawai sai Allah madaukakin sarki sanya masa kin jinin yahudawa a ransa so da ka yazo ya rinka musu kisan kare kisan kare dangi genocide ya rinka kashe su kisa ba na wasa ba shi ne wasu daga cikin malamai suka ce shi ne fa'iza ja a wa'adul akhirati idan alƙawarin Allah ya zo na biyu liya su uwu zuwa kun don a muna na fuskarsu a faɗanta musu Allah maɗaukun sarki turu fusta nasir ya karkashe su to yahudawa haka za su ci gaba da kasancewa kuma a cikin ƙasƙanci har zuwa lokacin da kuma Allah maɗaukun sarki ya turo hitler a waɗannan ‘yan kwanakin da ba su wuce sosai ba aka yaƙin duniya na biyu kowa ya san abin da hitler yi yadda ya ragargaji Yahudawa ya kashe Yahudawa kamar me ya kashe su kuma Hitler musulmi ne ba musulmi bane amma Allah madaukakin sarki ya riga ya alƙawari cewa wa iz ta'azzana rabbuka la yab'athanna ila yawmil qiyamati me may yasumu musu Allah ya riga ya alƙawari Yahudawa ba mutanen kirki bane shi yasa Allah ya alƙawari zai ta turo wanda zai rinka me gallaza musu zai rinka gallaza musu to shi yasa kaga Hitler ba musulmi bane amma haka kawai Allah maɗaukar sarki sai ya kimsa masa wani abu kawai sai ya ji kai in dai da bai Yahudi a doron ƙasar duniya ba ta zauna lafiya ba kawai sai ya ji haka shi kuma yana da ƙarfi a lokacin yana da sojoji da duk wani kayan faɗa da ake buƙata a duniyance saboda kawai sai ya fara aiki ya ta kashe su sai da ya kashe adadin da ya kashe wanda ana cewa a lokacin ya kashe wajen 2 over 3 a cikin su ya bar kashi ɗaya kaga ya rage mana mugun iri saboda Allah yanzu da a ce akwai Yahudawa akwai waɗancan Yahudawa kake gani yanzu ya yi ƙoƙari sosai yau za mu ce Allah ya saka mai da alkhairi ba amma dai ya yi ƙoƙari ya yi nasa ƙoƙarin sosai to haka Allah maɗaukakin sarki ƙaddara yahudawa su ci gaba da kasancewa a cikin ƙasƙanci amma wani zai tambaya ce yanzu me yasa gashi yahudawa suna jin zaransu suna ta kashe mana ƴan uwa musulmi a Palestine me yake faruwa haka al'amarin yake dama ko da a wancan kana Allah maɗaukakin sarki ya ce za su yi barna kashi biyu za a ba su dama su yi barna sannan ka kalli a waƙi abin da ke faruwa yanzu za ka ga ba yahudawa ne zalla suke wannan yakin ba ba wai ƙarfinsu ba ne ba tanadinsu ba ne amma akwai wanda suke bakin ɗinsu akwai manya-manyan ƙasashen duniya da suke kusan in ka ɗauki amerika wanda a duniya yanzu babu wanda suke da ƙarfin soja a duniya kamar ita a yanzu to babu wanda suke goya wa Yahuda baya kamar su kuma kun san wannan ba yan uwa abin mamaki hatta America kaje kai bincike da kyau ka gani wala America suna goya Yahudawa baya ne dan maslahar kansu da kansu dan tasu maslahar shi yasa amma kuma Allah subhanahu wataala yayi alƙawari annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tabbata mana tabbas Yahudawa sai sun karye kuma sai sun kare sai an kashe su to daga kalli wannan hadisin sai kaga kawai ci gaba ne annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai karshen duniya lokaci zai zo da musulmi za su hau kan yahudawa za a yi ta kashe su ne kawai duk inda suke Allah madaukakin sarki zai cire musu kwarjini zai cire musu izza zai cire musu kowane irin karfi ya kuma dora musulmi a kansu amma a lokacin sai musulmi sun dawo hayyacin su sun dawo taitayin su eh sai sun so juna sai sun hada kansu sai sun fifita addininsu sama da komai sai sun fifita ‘yan uwansu sama da turawan yamma sai sun yadda cewa Allah maɗaukakin sarki shi yake ba turawan yamma ba a lokacin idan hankalinsu ya dawo kansu to sai Allah ya ɗora su a kansu amma wani abubuwan da na faɗa yanzu za ku ga musulmi haka muke yanzu ba haka muke ba eh ni da kai da kowa ma ya san ba haka bane kasashen mu duk kasashen da aka ce kasan musulmi ce sai kaga abin da take ba priority gaba daya a cikin al'amuran ta sai ka kasashen yamma ne su ne alƙiblarta kasuwancinta meye ɗinta komai nata su take turawa abinda ta ce su yi shi za su to shine babban matsalar kuma da da suka samu eh shine babban matsalar da aka samu Allah madaukakin sarki babu yadda ya bamu nasara bayan mun dauki arna a matsayin su ne alƙiblan ba za ta yi ba ba za ta yi ba amma da wancan lokacin insha Allah ta'ala kamar yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi faɗa yana zuwa yan uwa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce za a kashe yahudawa ba yahudi zai koyi a bayan dutse ko bishiya dutsen ya ce ya musulmi eh haka annabi ce ya musulmi zai ambaci sunanka ya ce taho bayana ga ba yahudi zo ka kashe shi haka zai gaya maka idan ka zo kuma ka tarar da ba yahudi ka kashe shi annabi ce in yalla garqada sai wata bishiya take ce mata al garqada ita ita ba ta ba ta tona ba yahudi asiri ba eh ita ya ji da shi da shi to da ya kula a lokacin da ka kai tabbashi duniya gaba daya to shi sa ya fara kiran ta da eh shi ba ta ko da shi shajar shauki nau'i ɗaya daga cikin bishiya amma irin ta ƙaya sannan ma'arufin bi biladi baitul maqdis yace sananniyar bishiya ce a yanzu a baitul maqdis ina kenan falastin kenan e can isra'ila kenan duk sun shuka ta sun shuka ta da yawa saboda su kula to ita bishiyar ba ta kawo da take kasan ko a cikin mutane akwai mutane kirki akwai mutanen maza ko yawa to ko da a cikin bishiyu ma akwai bishiyar da ba su da wani amfani eh ba su da amfani ko da a cikin bishiya akwai akwai bishiyar da Allah ya ce mata sinanniyar bishiya ko washajaratul mal'una fil qur'an eh washajaratul mal'una fil qur'an da bishiyar da take tsinanniya a cikin alqur'ani ita ce bishiyar da take fitowa a tsakiyar jahannama innaha shajaratun takhruju fi asli jahim qal'uha ka'annahu ru'usu shayatin bishiya ce amma tsake wata take fitowa ta ƴan wuta ce ita ya sarinka ci fa innahum la akilun minha famali'un minha albutun ya bishiya ce ta kaya ta kaya suna ci tana sassoke cikin su da kayan cikin su to akwai irin bishiyoyi irin waɗannan bar ku ji ita yadda take ita na farko la saqalaha ba ta da ba ta da ice yadda kaga bishiyar darbejiya ko kuka kun san tana da ice dogo ko idan ka wuce icen ta kuma sai mai sai reshe sannan sai ganye ko to ita ba haka take ba yadda kaga irin yadda aya take fitowa ƙasa haka haka take la saqa laha ba ta da saq sannan shaukiyatun tana da ƙaya tana da ƙaya mutashabikatul uruq irin reshenta da abubuwanta da a cakuɗe yake irin a haraɗe take da juna irin bishiyar take a cikin kushe wata a cikin wata sannan shauku ha za ku ta asirin samu ƙayata irin ƙayace da matuƙar dafi dafi ne da ƙayata tafiya ta algarkadu tana da wari mara daɗi sannan simaru halatu ukal anta da yake fitowa daga cikin ba a ci ba a ci to me amfanin ta kaga ta yahudawa ce kenan ko to haka take wannan bishiyar tana nan akwai ta a cikin wasu malamin suka ce akwai ta a cikin yake da suna makabartan Madina makabartan Madina baki ko suka ce akwai irin wannan bishiyar a cikin makiya tana nan amma dai kamar yadda malamai suke ambata yahudawa suna ta daddasa ta idan ma ba su bane suna yi wa kakannin su shiri ko kuma jikokin su shine suna musu shiri yadda za su buyi a bayanta to amma dai wannan duk ba zai hana aka kashe su ba insha Allah ta'ala annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace sunanta kinan al tana ɗaya daga cikin bishiyar yahudawa da turanci suna suna kira suna kira ta litriya litriya suke kira ta idan kana so ka ga hotonta zaka iya zuwa kai kai sace ka sa al-gharqat shajaratul gharqat za a ganta insha Allah ta'ala za a ganta haka take a ƙasa haka kamar irin kayan nan haka haka take wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim ya rawaito wa anhu radiyallahu anhu qala wannan hadisi shi ma an karbo shi daga abi huraira Allah ya kara masa yarda yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace wallazi nafsi biyadihi annabi yace na rantse da wanda raina yake hannunsa la tamurru dunya duniya ba za ta shuɗe ba ba za ta ƙare ba ba za ta tafi ba kamar yadda yazo a cikin wayar la ta zahabu duniya duniya ba za ta tafi ba ta ƙare hatta yamurra ar-rajulu bil qabri har sai mutum ya zo wucewa ta kan kabari wata ruwayar hatta yamurru ar-rajulu bi qabri ar-rajuli har sai mutum ya zo wucewa ta kabarin wani mutum dan uwansa ma'ana yanzu ka zuciya ta makabarta kenan ko فيتمرغ عليه فيتمرغ عليه annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai sai mutum ya rinka firgin ma shi ne tabbata ruwa ka wanke jikinka gaba ɗaya sai ce to tunda ma babu ruwa yanzu to bari na birgima bare ne birgima da jikina gaba ɗaya idan ƙasa ta samu jikina gaba ɗaya shikenan an gane yayi yayi kiyasin taimama kenan saboda haka kawai sai yayi shine at-tamarruf shine birgima akan abu annabi yace to duniya ba za ta tashi ba sai mutum ya zo wucewa ta kan kabarin dan uwansa sai ya kwanta akan kabarin ya ta birgima ya ta birgima me yasa yake birgima fayaqulu yana cewa ya laitani ya kai tona makana sahibi hadha alqabri ko kuma kuntu makana sahibi hadha alqabri ina ma na kasance ni ne ma'abocin wannan kabarin ba na ciki ba ina ma ni ne a cikin wannan kabarin ba wanda yake ciki ba ɗan uwan fahimci wannan abin ma'ana yana ya tamanna a ya tamanna yana burin ina ma shi ne ya mutu aka binne shi don abin da yake gani na cikin kabarin yanzu ya huta ba ruwansa da bala'in duniya ba ruwansa da hayaniyar duniya fitintinin duniya yanzu duk ba ruwansa da su sai yake burin ina ma shi ne na cikin kabari kaga bala'i ya kai bala'i in ka ji rayayye wanda yake da rayuwa yana burin mutuwa saboda yan uwa ƙarshen bala'i babu bala'in da yake sama da mutuwa ko akwai babu shi ne ƙarshe daga mutuwa kuma sai dai ayyo ƙasa babu abin da yake sama da mutuwa da in ka mutu ranka ya fata to menene kuma sama da haka babu da abin da mutum zai maka na azaba da menene ƙarshe dai ƙarshen abin da shi tsoron ya kake gani mutum da yake da rayuwa ya rinka burin shiga cikin kabari ya mutu kai ka san bala'i ba kaɗan bane ɗan uwa duniya ba za ta tashi ba wannan ƙarshen duniya za a samu irin wannan haka manzon Allah ya ba mu labari sallallahu alaihi wa sallam walaisa bihi dinu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce ba fa wai musiba ce da take da alaka da addini ba ba wai wani abu na addini ya rasa ya zo yake wannan yake wannan burin shiga cikin kabarin ba bala annabi ce babu abin da ke da shi babu da rashi sai tsananin bala'in duniya kawai masa'ib ne mutataliya musibobi ne kala-kala wata na bin juna da ya fita daga wannan bala'in sai a jefo masa wata da ya fita daga wannan ya tsallake sai a zurgo masa wata da ya wuce haka musibu ne kawai na duniya za a yi ta jifansa da su bala'i zai kai bala'in da zai zo bakin kabari yana cewa ina ma shi ne a cikin kabarin saboda abin ya dame shi annabi ce ba wai fa bala'i ne da ya taɓa addininsa ba ba wai imaninsa ne ya ragu ba ba wani abu ne da yake nema ya farauce masa imaninsa ko addininsa ba kwata kwata abin ba shi da alaka da addini ko ibadarsa a'a duniya ce tsantsa an jarrabe shi mai bijarinsa ya kare ya karye ya samu ya dan farfado sai kuma gidansa ya gobara ya samu ya dan farfado sai matarsa ta mutu ya samu ya haka an gane ina fata an fahimta yan uwa bala'i bayan wani wani bayan wani wani bayan wani ya kasa jurewa to zai rinka wannan burin annabi sallallahu alaihi wasallam yace lallai ƙarshen duniya za a sami irin wannan wannan hadisi shi ma muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito shi yawa wannan hadisi idan muka kalle shi da kyau za ku ga yana bayani ne game da a ɗaya daga cikin abubuwan da za su faru ƙarshen duniya mutum zai zo bakin kabari yana burin ina ma shine a ciki to wani zai iya cewa ya za ka yi da hadisin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace kada ɗayan ku ya rinka burin mutuwa ai mun san hadisin ko annabi yace la yatamanna yanna ahadukumul mauta li dhurrin nazala bihi kada ɗayan ku ya sake ya rinka burin mutuwa saboda wani bala'i ya afka masa annabi yace ba daidai bane ba daidai bane fa in kana labudda idan babu makawa sai yayi magana da take kama da take kama da burin mutuwa annabi yace sai ka ce Allah karaya ni idan rayuwa ita ce mafi alkhairi a gare ni ka ɗauki raina idan ɗaukar ran nawa shine mafi alkhairi a gare ni yanzu ka tattara al'amarin ka miƙa shi zuwa ga ga Allah madaukakin sarki wannan babu laifi amma dai bari mutum ya rinka cewa wallahi gwanda abu su ɗauko ya mutu wannan baka san abin da kake ba wallahi baka san abin da kake ba busa kahon daɗi ne saboda Allah mai kana me ka tanada shin laifuffukan da ka jibgo kanka ka yi da Allah ka warware tsakaninka da Allah ne ka biya ƴan uwanka haƙƙin da suke da ka ɗauka musu duk kake burin a tashi ƙau abu a busa ƙaho kai dai ka je ka busa naka uwan kai kaɗai ka mutu mu ba za mu ce zuban Allah yadda ƴan uwa ba haka bane eh akwai muna muna muna da sauran abubuwa da yawa da yawa ƴan uwa insha Allah ta'ala akwai sallolin nafila da farillai da muke so mu yi akwai azumi da yawa ko akwai sadaka akwai zunubi da yawa da muke da shi muke so Allah ya gafarta mana ba haka bane ka kira mana mutuwa kai ka je ka mutu man kai kadai kuma me me faɗi wannan magana fa ba wani abu ne na addini ya taba shi ba kawai wani abu ne na duniya aka masa kun ga irin wannan ne ko ba fa wani abu ne na addini ba ba addini sai rasa ba kawai wani abu ne na duniya fa wai gwanda abu ta saboda tsabar rashin rashin hankali wallahi mutane sun abin da suke faɗa ka san abin da kake faɗa an ranka ya ɓaci kaje ka yarda ka fita daga addinin musulunci wa kaiwa kanka kaiwa kanka kaiwa Allah madaukakin sarki ya samu dace to annabi ya ce kada mutum ya sake burin mutuwa sai dai ya faɗi wannan abin idan babu makawa to ga wannan kuma yazo yana burin mutuwa ya zama da wannan dace sai malami suka ce eh babu cin karo la ta'arud bainahuma babu cin karo tsakanin hadisi na farko annabi ya hana burin mutuwa hadisin yana nan a yadda yake hadisi nabi kuma ba annabi labari yake ba mu cewa abin ya lata ba a hikaito abin da zai faru ƙarshen duniya yake yi an gane annabi yana baka labarin ƙarshen duniya abu kaza zai faru sawa'un mai kyau ne kuma mara kyau shi ya baka labari an gane to mai kyau ne ku sai addu'a Allah in ba shi da kyau sai ka ce Allah ya raba ka da shi amma ba zai halatta shi ba kuma tunda an riga an hana ina fata an fahimta saboda haka ba halattawa akai ba rashin buratar mutuwa yana nan ba a so ba a so mutum nan burin mutuwa annabi ba ya so kuka rinka cewa Allah kawo bala'i Allah kawo musiba ku duba yadda wasu suka rinka wasu maganganu kwanakin bayan dan Allah wai Allah ya sa a harbo bom ko a zo a yi juyin mulki ko kai juyin mulkin daɗi ne juyin mulki ba daɗi bane wallahi ina gani galibi waɗanda suke faɗa wannan duk ƴan 19 zuwa sama da sauransu ba san mulkin soja ba ne eh ba su rayu lokacin mulkin soja bane ina gani suna yan kada amma me abin dadi a mulkin soja ba wani dadi a cikin sa ba wani dadi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce mu nake la tatamannu liqa al adu kada ka sake ka rinka kokarin cewa Allah ya kawo bala'i eh Allah ya kawo masifa annabi ya ce kada ka rinka wannan yace sallallahu al afiya karin kullun ka rinka roƙon Allah ya zaman lafiya Allah ya ba mu zaman lafiya abinda annabi ya dora ka akai kenan kai a matsayinka na musulmi amma idan abin ya tabbata bala'in ya zo musifa ba to sai ka tabbata wannan kuma sai ka jure amma galibi masu kiran bala'i idan abin ya zo kuma sun fi kowa raki sun fi kowa raki don haka yan uwa barin ka kiyaye mu rinka mura'atin a kalimat namu da za su rinka fitowa daga baki mu mu daina faɗar kowace irin magana saboda haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace wannan mutumin da yake birgima akan kabari ba musiba ce da ta shafi addini ba sai malami suka ce wannan na nuna mana yadda ɗan adam yake fifita janibin duniya sama da janibin lahira yanzu galibi in ka ji mutum ya fiya raki akan abin da ya shafe shi to abin da ya shafi duniyarsa ne ba lahira bane yanzu idan mutum talauci ya kama shi ya rasa ko sisi zaka ji bayani kala kala kwarai da gaske zaka ji bayani da sharhi kala kala na yau da kullun zaka ji a bakin sa ba haka bane yan uwa amma yanzu tsakani da Allah wa yake wa yake binciken imaninsa ya riga ko ya karu dan Allah a cikin mu wa yake bincikar cewa aikin alkhairin da nake yi shekara biyu da suka wuce yanzu bana yin sa dan Allah muna yin irin waɗannan abubuwan da ni mutum ne mai azumin nafila litan da albasa baya wuce ni mai sallar jam'i akan lokaci mai kaza mai kaza wannan addini ne ko ba addini bane yanzu kuma ka daina yi shin kana bincikar kanka wannan bala'i ne a cikin addini fa bala'i ne a cikin addini kana bincikar kanka shin me yasa kana yin kaza ka daina ba ka yi amma da a kasuwa kana samun naira dubu biyar yanzu kana samun naira dubu biyu da ɗari biyar da Allah kana bincika ko baka bincika me dalilin da yasa yanzu kai samu dubu biyu da ɗari biyar haka muke shi ko annabi tsira da amince tsara tabbata ga rashin wanda ku addu'ar sa kullum abin da yake roƙon Allah madaukakin sarki wala taj'al musibatana fi ne dinina Allahumma la taj'al musibatana ya ubangiji kada ka sanya musibar mu fi dinina a cikin addini shi ne abin da ya kamata ka ranka duk wata duni duk wata musiba da ta shafa abin duniyanka wallahi mai sauki ce yan uwa amma musiba ta taba maka addini babban bala'i kenan ko ba za ka iya ture shi da yunwa da fatara har ma mutuwa za ka iya mutuwa inda da imaninka amma aka rufe maka imani ka rasa imaninka wannan shi ne babban bala'i ba a kira da amince tsara tabbata gare shi musiba ce ta shafi addini fa da sauki da sauki amma musiba ce kawai da ta shafi duniya yazo yake yana taraki na ma ya mutu ina ma ya mutu to kun ga yan uwa koda irin wancan abin da annabi ya faɗa bai zo ba na mutum ya je kan kabari yanzu muna ganin abubuwa makamantan su ga su eh maganganu ga sunan kala kala idan mutum talauci ya talauci sai ya ce gashi ga ga ga sai rinka faɗa wasu maganganu da sauransu wanda ba su kamata ba Allah madaukakin sarki ya samu dace wannan hadisi shi ma muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wa anhu radiyallahu anhu qala wannan hadisi shi ma abu hurairah ya fitar da shi a ya rawaito shi Allah ya kara masa yarda yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi yace la taqumu as-sa'atu al-qiyama ba za ta tashi ba duk da hadisi suna bayani game da abubuwan da su karshen duniya alkiyama ba za ta tashi ba hatta ya siral furatu an jabalin min zahabin har sai kogin furatu ya yaye duk ruwan da ke ciki ya ya kafe gaba daya an jabalin min zahabin ya kasance gwal ya bayyana a cikin kogin gurbin da ruwan yake kamar yadda kaga dutse yadda kaga dutse da girmansa to haka kogin kawai zai yaye ya tafi kawai sai a ga sai gwal a wajen Alfuratu a kalma kalmar furat abinda ake nufi da ita a larabci shine ruwa mai daɗi. Asalinta shine ruwa mai daɗi. Wa ma yastawi al-bahrani hadha azbun furatun wa hadha milhun ujaj. Wa huwa alladhi maraja al-bahrayn hadha azbun furatun sa'ighun sharabuhu wa hadha milhun ujaj. Al-furat shine ruwan da yake mai daɗi. Shi al-furat wani ruwa ne da yake a babban kogi ne kusan ɗaya daga cikin koguna masu girma a duniya ba teku ba ne kogi ne babba akwai shi a cikin iraki siriya da turkiya ya bi ta nan a yanzu haka babban kogi ne sosai to shi wannan kogin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce alkiyama ba za ta tashi ba sai ruwan cikinsa duka an neme shi an rasa ya kafe kawai sai a ga babu komai a ciki sai gwal sai zinari الذهب turi guda gashi nan kamar dutse yan uwa me zai faru ya kai ma ka san sai me sai abin nan saboda haka sai la- sai labari ya da a duniya cewa ga fagwal san ya bayyana a kogin furatu annabi ya ce yuqtatalu alaihi saboda haka sai ai ta fada da kisan juna a kansa din labari kamar yadda turawan suka bayyana suka tabbata sai labari ya bayyana a duniya cewa gwal ya bayyana a kogin furatu saboda haka daga Najeriya ne daga Niger ne daga Ghana ne sai ai ta tafiya kowa ya tafi ebo rabansa kuma duk wanda zai je zai samu mai wasu a can sai mutanen da suke wajen sai suke a'a idan fa muka bari wanda suka zo suka zo wajen nan, eh, suka taba bana za su ɗebe shi mu ba mu samu ba to haka sai su zara makaman su ma sai a fara yaki kai ka zo zaka dauka su kuma shi kuma zai kare gani yake nasu ne tunda na garin su ne to haka sai ai ta yaki ai ta yaki duk tsakanin musulmi da musulmi haka za a ta yaki fa yuqtalu min kulli mi'atin tis'atun wa tis'una annabi yace duk cikin mutum dubu sai an kashe mutum 999 mutum ɗaya ne zai sha duk cikin mutum dubu mutum dubun da suka taho idan yaƙi yaƙi za a kashe mutum 999 saura mutum nawa ɗaya shiga ɗari zai saba kullu rajulin minhum kowanne mutum ɗaya daga cikin wanda yake zuwa yaƙin nan a kashe shi abin da yake cewa fa yaqulu kullu rajulin minhum kowanne mutum ɗaya daga cikin su abin da yake cewa la'alli an akuna ana anju cewa ke maybe ni ne wanda zan tsira in dauki wannan gurbin tafi da shi ɗan uwan gane duk wanda ya zo wajen abin da yake cewa bari in shiga in yakin nan mai yiwa ni ne guda ɗayan nan da zan yi sauran dauki gurbin in tafi da shi ma'ana sun san cewa yaƙi ne da idan ka shiga za a yi ne za a kashe ka to amma zuciyarsa da shaidan sun raya masa cewa ya shiga ya yaƙin maybe wannan guda ɗayan da aka ce zai tsira shi ne sai ya shiga ya yaƙin kuma sai a kashe shi a banza wannan alƙiyama ba ta tashi ba annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe sai haka ta faru kuma hakan sai ta faru ƴan uwa hakan sai ta faru alam ne min alamin nubuwa alama ce daga cikin alamomin annabtan annabi a sallallahu alaihi wa sallam wa fi riwayatin wata riwaya na'am na'am a ba wajibi bane ba wajibi ne, amma akwai wanda da su sai ya zama musu wajibi sai sun je wanda duk Allah ya rubuta masa zai je ba sai ya je ba sai ya je dole ko yana so ko baya so yadda annabi annabi ya faɗa abin nan a haka dole sai an je yanzu misalin da zan baku shine yanzu hadisi muke muke ta karanta ta cikin da ta gabata cewa dudal zai zo zai halakar da mutane ba an bada labari ba yanzu ya hana kuma idan ya zo kuma kowa ya ce ai shine dudal ya kibin sa dole sai an bi shi ba haka bane dole sai an bi shi wata ruwayar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ta yushiku ay yahsira al-furat ya kusata saura kirs kogin furatu ya kafe ya yaye shine in ka shafa al-hasr shine at-takshif ko in ka shafa an kanzin min zahabin ya yaye daga wata taska ta zinare idan ruwan ya kafe kawai sai wata taska ta zinare ta bayyana a inda kogin yake sai annabi ce faman hadarahu duk wanda ya halicci lokacin ko ya halicci wajen fala ya akhudh minhu shay'an kada ya dauki komai daga cikin wannan gwaldin saboda me saboda mutuwa ce malamai suka ce annabi ya ce kada ka kokarin dauka saboda abu na farko ba za ka dauka ba sai an yi yaki haka ne a yakin nan kuma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce za a kashe mutum 999 a cikin mutum dubu ka san kai ne ko ba kai ba ne? To sai annabi ya hani gaba ɗaya ce, in mutum ya riski lokacin ko ya halarci wajen, to kada ma ya ci zai ɗauka, kada ma ka je, ka zo na inda kake. Wannan hadisi muttafaqun alaihi Bukhari da Muslim suka rawaito. Malamai suka ce wannan babban hadisi ne da yake nuna mana yadda mutane suke at-tanafus wa tasabuq min ajli duniya. Shine rigegeniya da tsere da rige-rige wajen tara duniya. Mutum ya da ya samu duniya ta kowace irin hanya ce, ya yi tsafi, ya yi sakai, ya yi duk abu da inda zai samu duniya. Wannan ɗaya daga cikin abu cikin duniya za ta tabbata. Wanda ya mai sosai da sosai. Mutane da suke da shi. galibi daga cikinmu idan mutum ya san zai samu abin duniya wallahi komai zai iya yi ko menene ya kashe a kashe shi ba ruwansa ya san abu kaza shirka ne fita daga addinin musulunci ne wallahi yan uwa zai je ya aikata inda zai samu abin duniya ya san abu kaza sai an zubar da jini sai an yi kisan kai sai an yi kaza sai an yi ta'addanci inda zai samu abin duniya zai je yi ka'idar Allah madaukakin sarki kuma shine ya riga ya raba rabon kowa kowa an bashi kayansa wancan rabon naka da Allah ya rubuta maka tun kana ciki Allah maɗaukakin sarki ba zai canza shi ba za ka same shi idan ka tsaya ka ba halak idan kuma ka ce ka bi ta haramun za ka samu iya wannan abin da Allah maɗaukakin sarki ce ya kaddara za ka samu ne ba za ka wuce shi ba ƴan uwa kun gane bambancin idan mutum ya ba haramun ya yi kisan kai ya yi tsafi ya yi kaza iya abin da Allah ya kaddara zai samu a cikin mahaifiyarsa shi zai samu ba zai wuce ko sile biyar ba zai wuce ba idan kuma ya tsaya ba hanyar halak wacce Allah ya halatta masa wannan dai abin da aka rubuta masa a cikin mahaifiyarsa shi zai samu kuma wanda ya bi ta hanyar haram din ya samu shi zai samu a ta halak babu abin da zai haram babu abin da zai hana shi dan uwan fahimci wannan zanta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace man taraka shay'an lillahi awwadahu Allahu khairan minhu wanda duk ya bar wani abu saboda Allah Allah sai ya canza masa da mafi alkhairi sai ya canza masa da mafi alkhairi shi sa ka ba halak ɗinka ka samu halak ɗinka duk abin da yake na haramun ne ka kauce masa wallahi ko ka ba halak ko ka ba haramun ɗin Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara ba za ka same shi ba ka same shi ba kuma ko ka tsaya a halak ɗin taka idan Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara ka same shi sai ka same shi ɗazu ɗazun nan wani ɗan uwa ya zo muke tattaunawa da shi yake yake yake bin wani labari ya ce akwai lokacin da ya zo muke wata magana da shi kasuwanci yake ya zo min da wata magana wani nau'i ne na kasuwanci aka zo masa da shi amma kasuwancin akwai nau'i na haramci a cikinsa zai samu kuɗi miliyoyi zai samu masu yawa a ciki ya zo tambaye na ce masa wannan haramun ne ba daidai ba ne ya ce wallahi yana ganin kuɗin ruwa ruwa miliyoyi zai samu a matsayin haƙura ya ce min wallahi ba a rufa kwana goma ba sai Allah maɗaukakin sarki ya ɗauki irin waɗannan miliyoyin da ya samu kuwa ya ba shi hanyar halaka wallahi ɗa zai ke gamu ya ce Allah maɗaukakin sarki ya ɗauki waɗannan miliyoyin kuma ya ba shi ta hanyar halaka man taraka shay'an lillahi awwadahu Allah khairan min duk abin da ka bashi dan Allah wallahi za ka mamaki sai Allah ya canza maka da mafi alkhairin in ka gama ka samu canji mutu ba don Allah ka bashi ba dama da ka sun zuciya ka san raba wuta ne eh ta raba wuta ne ba ka wani amma ka yi don Allah ka gani wallahi ta kowa ka mamaki ba ka mamaki malamai suka ce hadisin kuma yana tabbatar mana da cewa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya haramta zuwa wajen me yasa saboda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace faman habarahu fala ya'khudh minhu shay'an wanda ya halacce shi kada ya dauki komai a cikin sa annabi ya hana mutum da annabi ya hana me ma kai ka wajen kada mutum ya je amma sai mun je sai an je dole dole sai an samu wasu je Allah madaukakin sarki ya samu dace wannan hadisi kamar yadda muka ji Bukhari da Muslim suka fitar da shi wa anhu qala hadisi na gaba shi ma da Abu Hurairah ya rawaito shi Allah madaukin sarki kara masa yarda yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqulu naji manzon Allah tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yana cewa yatrukuna almadinata ala khairi ma kanat za su bar garin Madina su wane ne? su ne mutanen da suke zaune a cikin garin Madina. Kowa zai fice ya bar garin Madina, babu kowa a cikin garin Madina. Ala khairi ma kanat a bisa mafi alkhairin yadda garin yake. Za su batta a cikin yadda garin yake yadda garin yake akan alkhairi, to haka za a fita a bashi akan alkhairi. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace la yaghshaha illa alawaqi. Ba wanda yake cikin garin ba wanda yake kai komo a cikin garin illal awaqi sai dabbobi kawai da tsuntsaye al awaqi sune tullabur rizqi min ad dawabi wat tayr dabbobi da tsuntsaye masu fita farauta suna ke tsaya al awaqi annabi yace zai zai zanto garin Madina babu kowa a ciki sai dabbobi da tsuntsaye kawai suna kai kuma wannan garin Madina ne da kake ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokaci da zai karshen duniya zaka tafi kowa ka rasa amma da zai mamaki ce to me zai fitar da mutane daga garin Madina saboda a lokacin al'amura sun lalace duk mutanen da suke cikin duniya a lokacin ba mutanen kirki bane duk da tashin alkiyama to sai ka tace ita kuma garin Madina gari ce ta ce tsarkakakke na ɗaya daga cikin mafi tsarkin gari a lokacin to ba za su iya samun dama su miƙe ƙafa ba da ke su daga cikin garin Madina da sauran garuruwan domin an miƙe ƙafa a shan take domin a samu dama a shekara marwacin hadisin ya ce yuridu a waƙi siba'i wa tsir annabi yana nufin tsira da aminci tsara tabbata a gare shi su ne asiba dabbobi masu farauta irin su zaki irin su kura irin su damisa da sauransu su ne asiba wattair da kuma tsuntsaye su kaɗai za su rage a cikin garin madina wa akhiru mai yuhsharu ƙarshen wanda za a tasa a garin madina ƙarshen wanda za a tasa alhashur abin da ake nufi shine tashin mutum bayan ya mutu to ma'ama wannan ba a ma yin busa kahon farko ba ballanta na a tashe su shine malamai suka ce abin da ake nufi shine ƙarshen wanda za su mutu a cikin garin su ne ƙarshen wanda za su kwanta su mutu a cikin garin Madina ra'iyani min muzaina wasu makiyaya ne guda biyu daga kabilar muzaina al-muzaina din ɗaya ce daga cikin kabilun larabawa sun je fataucin su ko sun je kwadagon su sun dawo saboda haka su ba san garin Madina babu kowa ba sai su tinkaro garin Madina gadan gadan yuridanul madina suna nufin shiga garin Madina yan iqani bi ghanamihima suna wa dabbobin su tsawa suna musu a yan'iqu shine irin yare da mutum yake wa dabba dan zajar din ta tsoratar da ita ko kuma ya kira ta ko ya kore ta Allah ya ce masal ladina kafaru kama sal ladhi yan'iqu bima la yasma'u illa du'aan wa nidaa shine yan'iqu shine kiran ko kuma zabar da dabbobi suna wa dabbobinsu irin magana muje irin kada ko ta hanya haka dai kamar yadda ka san ma'abocin dabbobi baya rabo da irin wannan idan ya ga dabba za ta kauce hanya zai mata tsawa idan ya ga za ta fita daga cikin wanta zai mata tsawa haka to za su tinkaro su su biyu da dabbobinsu suna dabbobinsu tsawa fayadidaniha idan suka kusanto garin Madina sai su samu garin Madina wuhushan garin ya zama abin tsoro babu komai a ciki sai dabbobi ko masu farauta ba komai a ciki sai dabbobi miyagun dabbobi garin ya zama abin tsoro ba komai ya zama daji hatta idan bara ba saniyatul wada'i har sai sun ƙara wajen saniyatul wada ita saniyatul wada hanya ce tsakanin dutse abin da ake ce mata saniyatul wada hanya ce da anan ake ban kwana tsakanin matafi da wata dole kashi idan matafi zai tafiya ɗan wasu suka rako shi da azurfa niyya to na ake cewa a yi ban kwana sai to Allah ke yi hanya kwana a wajen eh saniya wacce ake ban kwana a wajen sai da suka sai da suka zo daidai nan kamun su shiga garin Madinan kharra ala wujuhima kawai sai su fadi akan fuskokin su sai su mutu sai su faɗi sai su mutu akan fuskokinsu su ne mutanen da suke na ƙarshen mutuwa kamar yadda annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ambata yan uwa wannan hadisi shi ma annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ba mu labarin sa ɗaya daga cikin abin da zai faru ƙarshen duniya ne ƙarshen duniya wannan garin Madina da kake gani da kayan alatu a yanzu kake ganin sa kyakkyawan gari gari mai nutsuwa annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ce al-madinatu tamfi khabasaha kama yamfin naru khabasal hadidi garin madina yana kore dattinsa da baragurbin cikinsa kamar yadda ka san wuta tana kore tana shafe dattin karfe idan an sata a cikinsa haka garin madina saboda garin madina garin madina da annabi ya masa addu'a eh shi yasa mutanen maza ba sa zama a garin madina duk wani shakiyanci da abubuwan rashin dacewa da wahala kaji an ce ana yin sa a garin madina da wahala Allah madaukakin sarki ya sawa garin albarka to shi sa su kansu mutanen garin saboda lokaci ne da babu mutanen kirki ai mun karanta a baya wanda alkiyama ya tashi akan su suwa ne ne a shararan mutane ko to sai su ga babu babu gurin yin rashin kyautawa a cikin garin Madina duk sai su bar garin duk sai su fita kowa ya tafi garin da yake gani zai je ya samu dama ya biki kafa ya shake ayarsa to waɗannan mutane su kuma sun fita sun tafi ƙwadagon sai su tawo garin madina su tunkaro za su tawo a lokacin da dabbobinsu su ne musu tsawa za su shiga cikin garin da sun kusa ƙarasuwa sai su ga garin ga shiga yadda ya koma sai dabbobi kawai kafin su kai shiga garin to shine sai su faɗi akan fuskokin sai su mutu su ne na ƙarshen mutuwa in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wasu malaman mafi yawa haka suka fassara hadisin abin zai faru zai faru ne ƙarshen duniya amma an samu wasu daga cikin malamai da suke gani cewa wannan abin da annabi ya faɗa zai faru ne ya riga ya faru ya wuce ya riga ya faru ya wuce cewa za a bar garin Madina yatrukuna al-Madina za a bar garin Madina za a kyale garin Madina ala khairi ma kanat a bisa alkhairin da ta kasance tana kai sai suka ce da garin Madina nan ne hedikwatar addinin musulunci a nan manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kafa hedikwata ta farko ta gudanar da gwamnatin musulunci a duniya gaba daya haka na sayyidina Abubakar Siddiq shi ma nan ya gabatar a matsayin me hedikwatar sa sayyidina Umar nan ya gabatar shi ma haka sayyidina Usman dukkanin su anan suka yi mulki anan suka yi kalifanci anan suka yi jagoranci sai lokacin sayyidina Ali dan Abi Talib Allah kara masa yarda shi kuma sai mai da hedi kwatar musulunci ina ina aka mai da ita eh Iraki Iraki lokacin Muawiya kuma sai aka dauke ta daga Iraki sai aka mai da ita ina Sham Sham Syria kenan to kun ga hedi kwatar musulunci ta bar ina ta bar garin Madina to duk inda ku hedikwata take ta ta gwamnati za ga mutane mutane sun fi cincirin do anan ina fata an fahimta saboda haka sai mutane suka yi ta fita suka koma inda yake akwai gwamnati amma duk da haka garin Madina a lokacin bai canza ba albarkarsa tana nan malaman cikinsa suna nan addini suna nan komai yana nan wasu malaman haka suka fassara amma wannan fassara ta biyu fassara ce mai rauni tunda ƙarshen hadisin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi nuna mana cewa ga wasu mutane wanda sun tinkaro garin Madina wanda kuma su ne na ƙarshen mutuwa wanda abin da zai nuna maka haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce garin madina a lokacin babu kowa amma daga lokacin da annabi ya shiga garin madina har zuwa yanzu ba a taɓa waye gari a ce garin madina babu kowa ba ko ka taɓa jin labari ba ka taɓa jin labari ba kaga ashe lokacin zai zo a gaba ne ko ba yanzu ba ne abin zai zo a gaba ne duk annabi yana ba mu labarin ɗan wasu abubuwa ne da za su faru dab da tashin alkiyama Allah maɗaukakin sarki ya samu dace wannan hadisi shi ma muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam qala annabi tsira da abinci tsar tabbata a gare shi ce yakunu khalifatun min khulafa'ikum fi akhir az-zaman annabi ce za a samu wani halifa wani jagoran musulmi daga cikin jagororin musulmi fi akhir zamani a ƙarshen lokaci ƙarshen zamani ƙarshen duniya kenan yahsul mala yahsul mala wala ya'uduhu zai rinka zubar da dukiya zai rinka bayar da ita alhaqu shine ka rinka dibar haba kuma kana bayar ka rinka dibar haba aka da hannu biyu kana zubar da shi kana bayar da shi wannan jagoran za a samu zai rinka bayar da dukiya ba tare da an karɓo shi daga Abu Musa al-Ash'ari Allah ƙara masa yarda yace annan nabi sallallahu alaihi wa sallama qala annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yace la ya'tiyanna 'ala an-nasi zamanu lallai zamani zai zo wa mutane wani lokaci yana nan a gaba zai zo wa mutane wani lokaci ne ya tsufin rajulu fihi bi sadaqati min adh-dhahabi mutum zai rinka yawo yana ta kewaye garinsu da unguwarsu da niki-niki na zinari a hannunsa yana nema wanda zai ba sadaka. ‘Yan uwa an fahimta, manzo Allah ke ba mu wannan labarin. Sallallahu Alaihi wasallam mutum zai rinka yawo da zinari niki-niki a hannunsa, me yake nema wanda zai ba sadaka. Wanda zai ba sadaka. Fala ya jidu ahadan ya akuzu hamin. Ba zai samu mutum ɗaya da ya karɓi wannan sadakar daga wajensa ba. ‘yan uwa an fahimta, yana zai an yi shiru ne. Wannan lokaci kana so Allah kai ka lokacin nan kuwa? Duke ta yawa, duke ta yawa. Dinare, dinare, Allah maɗaukin sarki ce, ɗan adam yana son dukiya so mai tsanani, amma za a ɗauki dinari a mutum yana ta yawo da shi sadaka zai bar ya rasa wanda zai ba kowa in ya je ce malam bismillah sai ce mai dala ɗauki sharaka ka gaba mai zan da ita baya bukata baya bukata wayura rajulul wahidu annabi yace za kuma a ga mutum shi shi kadai namiji guda daya yatba'uhu 40 mar'atan mace guda 40 tana bin sa mace 40 tana bin sa wata ruwayar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace karshen duniya zai kasance mace 50 suna karkashin kulawar namiji guda daya wannan ruwayar ta ce mata 40 wata ruwayar ta ce mata 50 kuma kowace ingantacciya ce mata hamsin ƙarƙashinka kai kai kaɗai da matanka da ‘ya'yanka da ‘ya'yan ‘yan uwa da ‘ya'yan kaza da duka kake ɗaukar nauyinsu malami suka ce me yasa mata za su yi yawa maza su yi kaɗan suka ce suka faɗi dalilai guda biyu suka ce dalili na farko ko dai yaƙi kun ga yaƙi wa ake kashewa galibi a ciki maza ne saboda haka za a yi ta yaƙi maza za su ƙare ko kuma Allah maɗaukin sarki zai juya al'amarin ai ta haifar mata kawai. Ai ta haifar mata sai a haifi mata ishirin sai ka ji an ce an samu namiji ɗaya. Za a samu juyin jihali kuma za a samu ba. Za a samu revolution amma na haihuwa. Za a samu revolution na haihuwa ne amma ba na tashin hankali ba. Za a iya samu. Annabi ya ce duk namiji ɗaya ƙarƙashinsa akwai mata hamsin ko arba'in. Suna jiran ka ne kaga unguwa guda ce a ƙarƙashin ka kenan ɗan uwa. unguwa guda ce karkashin ka tana jiran ka sai ka je ka samu lokacin yana nan zuwa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace yalubna bihi suna fakewa da shi ma'ana suna neman kariya da shi shine zai ba su kariya ta hanyar ci da sha da tufafi da komai karkashin sa suke mata za su yawa kenan sosai da sosai yanzu ka kalli statistics da muke da shi na mutane a yanzu haka ka kalla za ga an fara daukar lokaci an fara daukar hanya haka ne ko ba haka bane eh in ka kalli yawan matan da ake da su yanzu zaka tabbatar da cewa yanzu matan koda ba su ninka musu 40 ba sun ninka muku kusan sau biyar biyar idan kana so ka fahimci ka je lokacin da ake taso yara daga makarantar boko ka je ka je makarantun mata ka gani idan suna fitowa ya wani ce shi da je tsaya kalla ya kalla ya ce a'udhu billahi sai da duk waɗannan duk waɗannan suna buƙatar suna buƙatar kowa a wanda zai aure su a ciki sai to Allah madaukakin sarki ya kare mana ya mai auren mana da su wallahi ka je makarantun yan mata in ka je wannan suka fara fitowa sai ka gaji in ka je waccan haka in ka je waccan haka banda fa na cikin gida wanda wanda wanda suke zaune a cikin gida ba sa zuwa makaranta wannan kawai wanda suke zuwa makaranta ne yanzu ka je a universities ɗinmu da high institutions ɗinmu in ka je suwaye mafi yawa mata ne kaga dai maganar manzon Allah ira da aminci tsara tabbata a gare shi tana kan layi kenan abin ya fara tafiya an fara tafiya an fara tafiya ko kai yanzu sai kaga yanzu a matsayinka na namiji sai kaga akwai kanwarka akwai kannanka guda biyu mata akwai kaza sai kaga kai kadai kana kula da mace hudu ko uku ko abin da ya kama da haka tun yanzu wani ma tun kam ya aure sai ga akwai kannansa shi yake kula da su akwai kaza ba haka bane haka al'amarin yake to akwai lokacin da zai zo zaka za ku ga kuma abin ya ƙara yawaita mazan sarrafu sosai matan kuma sun yawa annabi ya ce lubna bihi suna fakewa da shi namijin shi shi kadai min qillatir rijali saboda karancin mata da ake da shi a duniya a lokacin wa kasratin nisa'i da kuma yawan mata da ake da shi a lokacin haka abin zai faru wannan hadisi imam muslim ya fitar da shi kuma anan zamu dakata insha Allah ta'ala sai Allah madaukakin sarki ya kai mu sati mai zuwa sai mu tashi hadisi na 19 abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba ɗaya ni da ku kuskuren da muke Allah subhanahu wataala ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullah عليه الصلاة